أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan shekara ta ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya je ɗaya ga watan March 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka fara wancan shekara wannan shekara mutane kenan a yake tafsirin Qur'ani mai girma mun tsaya a aya ta 25 wancan shekara insha Allah yau zamu tashi aya ta 26 Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma da'ubatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Allah yake cewa lalle Allah la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqa Allah baya jin kunyan ya buga duk kankantan misali ko da wato da wato sauro ne ko abin da yake sauro fa ammal ladina amanu amma wanda suka yi imani fa ya'lamu da annahu al-haqqu min rabbihim so suna da ilimi da yaqini cewa misalan da ubangiji yake bayarwa gaskiya ne daga ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma wanda suka zama kafirai fa yaquluna sai su ce ma za arada Allah bi hadha mathala wai me Allah yake nufi da wannan misalin ne suna masu izgilanci da wato misalin da Allah ta'ala yake yi yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katira da misalin da ubangiji ke kawowa yana fitar da da yawa daga cikin mutane sannan kuma yana shayar da yawa daga cikin mutane wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin amma kuma baya fitar da kowa da misalan da yake kawowa sai fasikai wanda suke fita daga cikin wato da'a ga da'ar Allah ta'ala a wannan sura mai albarka suratu al-baqara in za tuna Allah ta'ala ya raba mutane zuwa kashi uku kashin farko ita ce alfi'a al-mu'mina wato gungu na mumunai wanda suka imani da Allah wanda suka imani da gaibi suka gazgata imanin su da aiki Allah ta'ala da su ya bude wannan wato littafi mai tsarki da shi ya bude wannan wato sura mai girma da ambatansu ya fata cewa waɗannan su ne masu rabu su ne almuflihuna su ne wanda suka rabauta sun imani da Allah sun imani da wato gaibi da ubangiji ya fada sannan kuma suna sallah suna zakka suna wato suna bibiyan imanin su da aiki wannan su ne ayoyi guda biyar da Allah ta'ala ya kawo misalai na mummunai sannan Allah ta'ala kuma sai ya ƙara kawo misalai kuma daban wasu mutanen daban wato misalai na kafirai wanda ya riga ya yi rufi a cikin zuciyarsu ya wato daɗe jinsu da ganinsu ya sanya wato ganinsu akwai wani dundumi wani labule wanda ba za su iya ganin gaskiya da ita ba saboda haka ba za su yi imani ba za su sallama ma annabinsa ba ba za su sallama ba wato shari'arsa ba Allah ta'ala bayan ya gama kawo misalan waɗannan mutane su ma sai suka shaida faɗan wato sakamakon su su waɗancan an ce su ne masu rabu amma su waɗannan Allah ta'ala sai ya ce wa lahum azabun azim suna da azaba mai girman gaske sannan Allah ta'ala bayan ya gama kawo misalan mumunai mumunai zalla sai kuma ya kawo misali na wato kafirai zalla sannan kuma ya fara ya kuma kawo misalai ayoyi masu duduwa da yawa goma sha yana ba da misalai su goma munafukai saboda yanayin yadda lamarin su yake da wahala fahimta a munafukai wanda suke da'awan musulunci amma alhali sun koya kafirci sun koya ilhadi Allah ta'ala ya bada labarin cewa suna cikin at-tughyan suna cikin bata suna hawa-hawan su suna cikin wato dufai ba sa gari sannan kuma Allah ta'ala su ma daga ƙarshe sai ya faɗi a sakamakon da zai haɗa su da su da wancan kafiran. Allah ta ce wallahu muhitun bil kafir. Allah ta'ala a gewe yake da kafirai. Wato anan Allah ta'ala kamar yana faɗan cewa su ma sakamakon su shi ne sakamakon waɗancan kafirai da aka faɗa cewa lahum azabun azim. To bayan Allah ta'ala ga faɗan waɗannan wato rabe-raben al'ummai da ake da shi guda uku. Mumunai, kafirai, sai kuma wanda suke almuzabzabuna. la ilaha haula wa la ilaha haula su ba su ba su kafirai ne ba ziriyan su kuma ba su ce ko su mu'mini ne ziriyan ba duk da a zuciya suna tare da kafiran shi ta Allah talaka cewa wallahi muhitun bil kafir musu kudin gura baki da saboda su kafiran ne a hakikanin al'amari amma a gani na ido su din suna wato da awancewa suna da mu'minai suna daga cikin mu'minai to bayan Allah ta'ala ya gama faɗan waɗannan addu'an guda uku ne sannan sai ya jefo wata gamamiyar kira shine yake cewa ya ku mutane ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane wato da yana yana kira yana ƙara kiran mu'minan ne yana kuma ƙara kiran wato kafiran yana ƙara kiran munafikai wanda Allah ta'ala ya nufaci shi da shiriya to ya saurara a kiran da ubangiji ke masa ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijin ku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku walladhina min qablikum ya halice wanda suka zo kafin ku la'allakum tattaquna idan ku bauta mishi wannan zai zama dalilin zai sa ku samu takawa wato bayan da mutum ya samu takawa babu bautar Allah shi sa la'allakum tattaquna wato takawa ana samun ta ne idan an bauta ma Allah sannan Allah ta'ala kuma sai bushara ga mumunai yace yake cewa a gaya musu cewa anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anharu kullama rizqu min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl wannan ita ce ayar da muka cika she da ita a wancan zama wancan shekara Allah ta'ala ke cewa abubuwan da suka imani da Allah tunda yayi kira ya ce a imani da shi a bauta masa kuma za a samu tagawa sai ce to wanda suka imani da shi to a gaya musu akwai bushara da ubangiji ya musu na aljannatai da zai ba su karkashin ta akwai koramu da suke wato gudana karkashin wannan aljannatai din Allah ta'ala zai ba su arziki maduruwa arzikin ma da diya yayin da aka ba su wani arziki aka ƙara ka musu wani arziki sai sai hadha alladhi rizqna min qabl وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة الله تعالى كتب وهم فيها خالدون أتي ولا أجل راس دوما فالله تعالى هو أنا سيقار بقى وني وتيقى وني كشيدي إكسوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها Allah baya jin kunyan ya buga misali da sauro ko abin da ya fi sauro. Ba amma ladina amanu amma wanda suka suke su mumunai ne fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa duk misalin da ubangiji yake ba yake bayarwa a Qur'ani sun gane ko ba su gane ba sun san wanda gaskiya daga ubangiji sun san kuma tsiran yana daga fahimtar wannan wato misalin da ubangiji ke yi amma wanda suka kafirce ko su zasu yi izgilanci su ce wannan wani irin misali misali ne wannan wani irin abu ne suna kekace dariya suna cewa wannan misalin da aka kawo misalai ne na wanda ba su da cikakken hankali ya za a kawo musu misali yau a ce sauro gobe a ce al'ankabut wato gizo-gizo ji ba a ce kuda wannan wani irin abu ne wanda za a kawo misalai masu hankali ba za a kawo misalai wanda ba su da hankali ko irin irin waɗannan abubuwa ko kuma a ce yanzu ya ce matsalar ka matsalar zai sauka da naran au ka sayi min sama'i dan me zai zai kawo misalai irin wannan to shi Allah ta'ala ke cewa yudhillu bihi katiran misalin da ubangiji ke kawowa yana fatar da mutane da dama da shi wa yahdi bihi katiran kuma yana shirya mutane da dama wa ma yudhillu bihi ila fasiqin amma da dai wanda kaga ya bace sanadiyar misalan da ubangiji ya kawo Qur'ani yana wa fasikin ne dama can ya fita daga wato da'a ga Allah ta'ala anan Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan inna Allah la yastahi wato Allah ta'ala baya jin kunya wannan daga al-istihya ne asalin sa daga al-haya wato kunya yastahi akan wazanin yastaf'ilu Abdullahi ibn Husayn al-Ukbri a cikin atibiyan fi irad al-Quran yace wannan kalma lam yusta'mal minhu fi'lun bi ghairi shi ka kaman kaman kharaja in ka ga ba za ka ce istakharaja ko kuma kharaja za ka shirya wannan sinin din to shine yake cewa shi wannan kalma wannan wato na yastahi din ba taba wato cire mishi wato kawo shi a shiga fi'ili kuma cire mishi sinin din ba shi wannan sinin haka wato yake fitur haka ake balaraba wace amfani da shi duk da asalin sa babu sinin din wannan sinin din wato ƙari aka samu asalin kalmar alhaya wata ce kunya nan alistihya ba abinda aka saba sai a larabci ba idan aka kawo wannan alif da sinu da ta'un ana nuna alistid'a wa qalab kamar ce istakhar da ya nemo ya nemi a fito to wannan ba ma'anar kenan ba dai ta kazo da ma'anar mubalaga ta kazo kuma da wata ma'ana ma ban ba wannan ba nan abinda ake magana la yastahi wato ubangiji baya jin kunya haka wato galibin makaranta suka kanta shi la yastahi da ya'un guda biyu wannan shine lugha na ahlul hijaz kamar yadda malamai ke faɗa sai dai banu tamim su suna karanta shi la yastahi ba la yastahi ba suna cire wannan yawon din kamar yadda al-asfashi faɗa ce al-awsat Allah ta'ala ne ce inna Allah la yastahi Allah baya jin kunya na akwai kore kunya daga ubangiji ce inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'utana fama fawqaha na akwai kore kunya daga ubangiji sai dai wato kunya da ake korewa nan a shine wato kunya na zargi ko kunya da aka yi na wato aka nufaci bata da shi amma ba wai kunya wanda yake na na wato na yabo ba kamar yadda aka sani akwai kunya na yabo akwai kunya da wanda ba na yabo ba ko mun ma a yadda yana yawan da dan adam Allah ta'ala baya jin kunyan gaskiya kamar yadda ce wallahu la yasahi min al-haq inna Allah la yasahi an yadrib mathalan ma ba'utha fa fawqa abin da yake magana baya jin kunya ya bayyana da gaskiya ya tabbatar da shi saboda kin tabbatar da gaskiya wannan abu ku shine wajen Allah ta'ala saka Allah ta'ala baya jin kunyan ya wato buga misalai da wato sauro ko abin da ba bai kai sauro ba kaga dai a duniya mu dai a gani na ido ai ba mu san wani abin da ya kai sauro kankanta ba wataƙila wanda za ka gashi kaman ba shi da nauyi kwata-kwata za ka je shi fayau haka za ka same shi da dai sauro da ƙuda wannan gaya ne wajen wato kankanta shi Allah ta'ala ke cewa shi baya jin kunya ya wato ki bayyana da gaskiya ko da wani za ta sanya ya yi misali ne da sauro ko abin da ya wuce sauro saboda ubangiji kin bayyana gaskiya wannan aibi ne ubangiji kuma baya mai tsarki ne baya yin komai sai abin da yake mai tsarki inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma nan ba ya nuna da ce la yasahi baya nuna cewa ubangiji kuma baya jin kunya ta yabo akwai wasu daga cikin malamai da suka yi kokarin su kore wato siffa ta alhaya'u ga ubangiji Allah ta'ala nan kamar ya tabbatar da ce la yasahi ayyuzil matsalan ma fa'utatan fa fawqaha kaga wannan da ya kore a amma kuma sauran su sai ya nuna cewa wato akwai abubuwa kuma da ubangiji yakan ji kunyar su har ma a cikin hadisi an kira shi alhayyu ba alhayyu ba alhayyu rayayye alhayyu shine mai jin kunya wato ubangiji yana jin kunyan bayan su roƙe shi yake amsa musu bukatunsu saboda karamcinsa da lutufinsa kuma yana duk wanda ya ji kunyan ubangiji ya ƙi wato zakke ma zunubinsa shi ma ubangiji zai ji kunyarsa zai wato malalo a rahamarsa gare shi kuma zai ƙi masa azaba wannan sufa ce ta ubangiji a kamar ta dace da wato girmansa ba wai sufa ce irin tamu da ɗan adam ba kaga mun kunya wani abu ne zaka ce gajiyawa ta ɗan adam yana gudun kar wasu su ganshi haka ko wani abu shi ubangiji ba wanda yake wato shayi ko yake jin tsoro amma wannan wato karamci ne ya yi ma bayinsa har ya zama yana jin kunyan bawa ya daga hannu sannan ya ƙi biya mashi bukatunsa wannan sufa ta wato al-istihya ta zo a cikin hadisai da dama daga cikin hadisai da suka zo akwai hadisi da cikin as-sahihain hadisin Abu Waqid cewa wato mutumin da ya ji kunyan ubangiji sai Allah ta'ala ya ji kunyan sa shi ma banda shi kuma akwai hadisin da ke cikin as-sunan hadisin Salman cewa inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi yadayhi an yardahuma sifran kha'ibatayn Allah lalle ubangijin ko hayyu mai tsanin kunya ne karimu kuma mai yawan karamci ne yana jin kunyan bawan sai ya daga hannunsa zuwa sama yace ya ubangiji biya min bukatuna to kuma ya bar kuma wannan hanyar nasa ya sako da hannunsa hannu rabbana wato babu kunci sifran khaibatain yazo a tabi saboda haka wato kaga ashe ana sifanta ubangiji da kunya Qur'ani ya tabbatar da haka kuma sunna ta tabbatar da haka sai dai muka kace kunya nan da ta dace da girman sa da kuma girman sha'aninsa sa wannan yana raddi ga wasu daga cikin malamai da suke fassara alhayawu na wannan aya da kuma sauran ma da yin da lafazin alhayawu ta ubangiji ta zo sai su mata tawili su ce wannan yana nufin wato a ubangiji ya bari an yace alhayyu ko kuma la yasahi wato ubangiji ya bari kenan ya bari shine ya taraka a tarku ko kuma sai alkhashiya wannan alkhashiya imamu ibnu jarir at-tabari a ya hikaito daga wasu daga cikin malaman lugha yace cewa ya fasar al-istihya da ma'ana alkhashiya wato jin shayi ko tsoro to kaga wannan dai zai zama lawazim ne wato abinda shi ita kunya take lazumtawa tabbas kunya tana lazumta wato ubangiji ba zai yi wani abu ba wanda zai jawo mushi kushe ubangiji ba zai wannan ba sannan kuma kunya tana lazumta wato ubangiji ya wato hana kanshi kin biya ma bawansa bukatunsa musamman idan wannan bawan ya roƙi shi ubangiji yana da kunya da zai hana kansa wannan kaga wannan alkhashiya in kamar yadda wanda ya fasara alhaya da alhashiya to kaga me kake gudu alhashiya tsoro to kalmar da kake ji ma kai ke jin cewa kake ijamin alhaya din to gwara ma alhaya din da alhashiya din da alhashiya yana nuna wani abu ne na tsoro ubangiji ba ke jin tsoro kaga wato albar kalmar yadda take shine abin da yafi dacewa shi yasa daga cikin malamai akwai ibn juzai al-maliki ibn juzai a cikin littafinsa at-tashil li ulum at-tanzil yace ta'awwala qaumun anna ma'anahu la yatruk wasu daga cikin malamai sun fassara cewa la yasahi wato la yatruk ubangiji wato ba zai bari ba wa haka suka fassara wato al-istihya da ma'ana at-tarku la'annahum za'amu anna al-haya'a mustahilun 'ala Allah ta'ala saboda sirriya cewa wato kunya wani abu ne da ba zai yi fafau ga ubangiji ba la'annahu indahum inkisarun saboda wannan kare kare zuciya ne yamna'u al-wuqu'u fi amrin wanda zai hana mutun yayi aikata abu walaita kazalika amma ba yadda suka faɗa ne ba wa inna ma huwa karamun wa fadila wannan karamci na ubangiji da kuma wato fifiko tamna'u al-wuqu'u fi ma yu'abu wanda wanda ta kange ubangiji daga abin daga aikata abin da za a zarge shi a kuma wai yace waya ruddu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisin manzo Allah yana yi wa waɗannan malamai raddi shine wannan hadisi inna Allah hayyun karimun yastahi min al-'abdi idza rafa'a yadayhi an yaruddahu ma sifran malam sai kawo wannan aya saboda haka nan fadin sa inna allaha la yasahi an yadriba matalan ma ba'dan fa fawqaha Allah ta'ala nan yana tabbatar maka sa cewa ubangiji dai baya jin kunyan gaskiya amma idan kunya ta zama tana ta kunshi ma'ana ta yabo kamar wato ya ji kunyan bawansa yayin da ya je ya nemi ya nuna bukatuwansa zuwa gare shi yace ya Allah biya mun bukatuna ya Allah tafi mun duka sharri to Allah yana jin kunya wannan bawan ya bar shi ya ki taimakon shi Allah ba zai haka ba wannan kunyan za ta hana ubangiji ya ki taimakonsa na haka zai taimake shi zai kuma agaje shi Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yasahi an yadri masalan ma ba'udan fa fawqa malamai sun yi wato tattauna wajen wato ayyana sababin da yasa wato aka faɗi wannan wannan Allah ta'ala ya da wannan aya a wasu daga cikin malamai suka ce kafirai ne suka wato wai abin ya ba su mamaki ya buga musu kai ya zai Allah ta'ala a samu yana wato kafa hujja in yi misali ya yi misali da kuda gobe kuma ji ya misali da kuma wato gizo-gizo yanzu kuma ji ya buga misali da wasu abubuwa da kaskantattun halittu ta yaya zai haka suka aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ra'ayi wannan wato kawo wannan irin irin wannan ayoyi wasu malamai suka ce wannan shi dalilin da sa Allah ta'ala ke musu nadi cewa Allah baya jin kunya ya buga misali da ma abin da ya kai wato yake ya wuce sauro ko kuma bai kai sauro ba Allah ta'ala sai ya faɗi sai ya faɗi wannan wannan shi ne ra'ayin farko kamar yadda katada wannan shi ne ra'ayin su katada abdullahi sana'ani ya fitar a cikin tafsirin littafinsa ta hanyar sa kuma ibn abi hatim razi ya fitar da shi da ibn jarir daga ma'mar ibn rashid al-yamani da katada kuma at-tabari ya fitar kuma ta hanyar sa'id ibn abi aruba shi ma da katada katada yake cewa ai la yastahi min al-haqqi ubangiji baya jin kunyan gaskiya an yakura minhu shay'an ya ambaci gaskiya qalla minhu aw kathur gaskiyar nan kadan ce ko mai yawa inna allaha jalla dhikruhu lamma dhukira fi lamma dhakara fi kitabihi dhubab wal ankabut Allah ne lokacin da ya ambaci kuda ya kuma ambaci gizo-gizo a cikin littafinsa qala ahlu dhalala sai mabanata suka ce ma za arada Allah min dhikri hadha ma arada Allah min dhikri hadha mi Allah ta'ala ya nufata da da ambatan wannan misalin fa azanallahu sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya inna allaha la yastahi wato suna aibata manzo Allah cewa dan me zai kawo irin wannan misalai wannan aya ba kunya ne Allah ya wuce gaban ya kawo wannan misalai shi kuma sai manzo Allah sai Allah ya ce ya ba su amsa cewa inna la la yasahi an yadhriba matalan ma ba'uda fa fawqa cewa buga misalai mutakar dai misalai ne na gaskiya to wannan ubangiji baya bashi kunya saboda wato tabbatar da gaskiya ne wannan ubangiji kuma tabbatar da gaskiya wato abu ne wanda yake dama ya riga sifatar shi saboda shi dama daga cikin sunansa akwai gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil ah sai tafsiri na biyu wasu daga cikin malamai irin kamar su suddi da wato wasu daga cikin malamai suke cewa wannan dalilin da sai Allah ta'ala ya buga wannan misali yace falamma daraba Allah hadha lil mathalaini yayin da Allah ta'ala ya buga wannan misalai guda biyu shine wato auka sai wannan auka sai min samai na farko ko kuma ya ayan farko take misalin farko mathalun kamar mathalin da sauqata naran wato Allah ta'ala ya fara kawo wannan ayar masalahum ka masalil ladhi sawqada naran sai kuma yace auka sayyibin minas sama to wannan misalai guda biyu da ya kawo da Allah ta'ala ya kawo to shine take cewa Allahu a'la wa ajalla min an yadrib hadhihi al-amthal take cewa su bisu da Allah ta'ala ya faɗa wannan maganar ba manzo Allah shi ya kirkiro wannan misalan Allah ya wufi gaban ya kawo wannan misalai sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ta inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan ma fawqa saboda haka wannan shi ne wato abin da ake da shi na maganganu na malamai game da wato fassarar dalilin da sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya sai magana ta uku shi ne magana ta Rabi' ibn Anas kamar yadda wato ibn Abi Hatim da ibn Jarir al-Tabari suke fitarwa suke cewa wannan misali ne Allah ta'ala ke bayarwa na halin munafikai yace hadha mathalu ha'ula'i al-qawm alladhi daraba Allahu lakum al-mathal fil Qur'an idza imtala'u min ad-dunya riyan akhadhahum Allahu inda zalika wato idan ubangiji ya bar su suka shika suka timbatsa suka samu yalwan arziki a duniya to shikenan Allah ta'ala sai ya dauke rayuwarsu a haka kamar yadda sauro yayin da yake cikin halin rayuwarsa bai sha jini ba sai ya ga ya tashi daga nan zuwa nan yana tashi daga nan zuwa nan yana ta wato rayuwar cikin daɗi amma yana shan jini ya ce ya sha jini ya nace to daga nan ya riga ya rabu bai ƙara motsi ba daga nan kawai sai dai mutum ya zo ya murje shi ya tushe arabi ibn adam suke cewa wannan misali ne ubangiji ke kara bugawa cewa waɗannan kafirai da waɗannan munafikai da aka bada misalin su to ubangiji tun da ya riga ya san a irin masa ba za su imani ba to shine yake buga misalin su da kutan kwacin sauro zai bar su su sha arziki su shiga su cika cikin su da saban Allah shi fal sai yayin da wato suka zama sun cika sun fal Allah ta'ala sai ya halaka su haka sai ya kafa hujja da falan ma da su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yayin da suka bar abin da ubangiji wato aka musu wa'azi na na game da ubangiji shikenan sai Allah ya bude musu kofin arziki daga nan kuma sai zai kake su da azaba wannan sune wato dalilai guda uku da malamai ke faɗa sai dai waɗannan mangaru duka mangaru da za su iya yin ittifaqi da juna wannan ana kiran ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu samad ba daga za su iya koma zuwa ga wato misalai duka guda uku idan muka ce wannan misalai ne kafirai suke aibata wa manzon Allah saboda ya saboda ya kawo suna cewa Allah ta'ala ya gaba ya kawo wannan misalan to wannan ma dai wannan zai dauka in kuma muka ce wannan misali da ubangiji ke bayarwa na kafirai da kuma munafikai cewa zai bar su a duniya su ci su sha fal daga nan kuma sai ya zama da yahmilu awzarahum kamilatin yawmal qiyama in an je tashin kiyama iya kashe su sai ya kama su da zanubu su cikakke to shi ma dai wannan misalin zai dauka sai dai ibnu jarir al-tabari yana cewa shi ne abin da yake gani abin da yafi kamata ya zama ma'anar ayan shine maganar asudi na farkon nan da tunda dama a jerin gwanan ayoyin Allah ya kawo misali ne na waɗannan munafikai masalan kamar da tastauqada nar sai kuma ce auka saibin minas samai bayan ya gaba kawo waɗannan misalai sai Allah ta'ala shine ya hukunta wannan maganar cewa wasu suna aibata waɗannan misalai yace to kaga a mai da aya ta tafi akan zubi daya ya fi akan karama ka ce tana nufin ankabut wato gizo-gizo sai an je wata suran tana nufin wato kuda sai an je wata suran alhali ga misalin a wannan sura din ibn jalil ke cewa wannan yafi akan wato a tafi wani waje neman neman ma'anar aya wannan kuma gaskiya yafi yafi gamewa cewa Allah ta'ala nan yana wato aibata ba kafiran da masu aibata ba Allah ne na cewa dai me zai kawo waɗannan misalai Allah ta'ala yake cewa waɗannan misalai da manzo Allah ya kawo misalai ne na na wato tabbatar da gaskiya to kuma dan ka zo ka tabbatar da gaskiya babu wani abin aibi akan ka idan wato wajen tabbatar da gaskiyar nan kayan misali da wani abin da ke karamin karamin abu ko da ko sun sun kaskata abin akwai babban malami Muhammad ibn Ashur a cikin littafin sa na tafsiri ya ambaci hikiman da Allah ya sa Allah ta'ala ya kawo wannan misali bayan ubangiji ya kawo wa'azi da kuma wato razani sai yake cewa zalika adal ayati sabiqa ishtamal ala tahadd al mulaga yace idan ka lura ayoyin da suka gabata sun kunshi wato alubai da Allah ya jefa ma wanda suka fi kowa harshe a duniya wato larabawa bi an yi atu bi suratin mithl alquran cewa zo da sura kwatan kwacin qur'ani falamma ajazu an mu'aradat an-nazam yayin da suka gaza su wato zo da wani abin da zai zama irin zibi na qur'ani salaku fil mu'arada tariqata ta'ani fil ma'ani sai suka koma kuma suna ne shiga cikin qur'ani suna neman me da me za su iya kushe qur'ani kai yace ka zo da irin su ka ka zuwa da shi amma sai ka koma kana cewa ma ai motar ma bata kyau ba alhali kai motar baka zo da irin sa ba irin motar ba eh tunda ai babban abin da zai sa ka fahimci a wato kamar inda ba shi cewa in tsari banza ne ka ta yi to me ya kuma zai ka je ka ce fitsarin ma bai zama fitsarin da aka saba da shi ba kaga wannan wani manki faɗi ne kawai kake nema falabisu ala nasi suka je suna rikita ma mutane bi annal bi annal qur'an bi anna fil qur'ani min saqif al ma'ani ma yanazu anhu kalam kalam kalamullah sai suka ce a cikin maganar Allah ta'ala ma akwai abin da yake aibi a ciki li yasbi bi zalika ila ibtali an yakuna al qur'an min indillahi saboda su isa zuwa gurin gamsar da mutane cewa wannan wato silata abin da ake cewa wannan magana ne na Allah ta'ala bil bil qa'i shakki fi nufusil mu'min ta hanyar jefa shakka a zukatan mu'minai wa badr al-khasi fi tanfil mushrikin wal munafiqin da kuma su shuka wani abin da ne zama dan ba da koran kafirai da munafikai wannan shi yasa Allah ta'ala ya kawo wannan ayoyi saboda saboda wato ya nuna yanayin kafirai cewa yayin da suka kasa zuwa da kwatankwacin Qur'ani sai kuma suka koma suna shiga cikin ayoyin suna zuwa suna neman aibi na Qur'ani da kamar yanzu kafin wani wanda ke bana sadi ne shi da yake cikin Bible din shi fal take da wato contradiction cin karo da juna amma shi ma sai je ce aya cikin bible a cikin qur'ani a ce kuma fa walil musallin to kaga yanzu wannan aya wani abu ne yake ne ma ya shiga wanda shi ya kasa kara shi nashin yana sai kuma shiga na wani shi kuma ya kokarin cewa akwai aibi alhali ba babu wani aibi Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yasahi an yadhlim mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah ta'ala baya jin kunya ya buga misali da sauro ko abin da ma bai kai sauran ba a wannan malamai sun yi magana akan wai wannan madin ya cice ita a yaren larabci wannan da ce matsalan ma ba'udata fa ma fawqa al-ukburi da al-akhmash al-awsat a cikin ma'anil qur'an da ibn al-hayyan a cikin al-bahr al-muhit suka ce wannan madin za'ida ce ƙari ce wato kamar ba an kawo ta saboda ƙara ƙarfin magana abinda ake magana shine Allah ta'ala baya jin kunya ya buga misali ko da sauro ne kuwa wannan shine ma'anar wasu daga cikin malamai suka ce wannan ma din ma'anar ta allabi wato mausuliya ce wannan kuma shine ikhtiyarin at-tabari wato ma'anar abin da yake Allah ta'ala yake magana shine Allah baya jin kunyan an yadriba allazi huwa ba'udatan fa fawqa masalan wato Allah ta'ala baya jin kunyan ya buga misali wannan misalin wanda yake shine sauro ko abin da ma ya bai kai sauran ba a ibn jarir ya kafa hujja da cewa saboda in ka ce inda Allah la yasahi ay yadri matalan ma ba'udan fa fawqa to in ya zama allabi wai shine ma'anar ma din to ya kamata ba'uda ta zama ta da wasa ta da rufa ne ba wasa lisa ba to kuma gashi an samu ba'uda sai yin jari ke cewa to amma nan abin da yasa aka samu haka a ma din tin ta tana da wato ya kamata ta zama fulin na yadribu sai ita kuma bata samu wannan ba sai ya zama ba'uda ta zama ta dauki wannan irabun nata yace a cikin larabci akwai irin wannan misalin mawaƙi cewa waka fadina fadlan ala man ghayrina a hubbun nabi muhammad iyana yace waka fadina fadlan ya isan mana wato falala akan wani wanda ba mu ba san manzon Allah wato san da manzon Allah yake mana yace ala man ghayrina kaga man wannan man wato suna ne da ya kamata ya zama majrur bi ala ghayrina kuma ya kamata ya zama ba ba wasu kasa ne yake da shi ba amma sai aka ce ghayrina saboda an tafi da shi matafiya na wato madin shi ma almuhim dai a nan malamai suka ce fama fauka an yanzu dai masallan ma ba'udatan fama fauka ko mu ce wannan ƙari ne Allah baya jin kunya ya buga misali ko da sauro ne kuwa ko kuma mu zama wato Allah baya jin kunya ya kafa misali da sauro a da kuma da misali da take sauro da ma abin da bai kai sauran ba wanda duka zai dauka fama fauka ha anan a galibin da yake larabawa su a wajen su in kace sauro shine mafi karshen halitta wato halittar da babu wani abin da su a wajen su ya kai ya kai ya kai sauro girma wanda kuma a ganin idan Allah gani kusan abin da ya kai sauro girma ba cewa dai babu shi dai ko amma dai zai wuya samu sai dai zama irin sa ba dai ba dai wanda ya fi shi ba wanda za ka ga shi fayau dai haka ba yi da nauyi ko da irin su kuɗi kuɗin cizo haka da sauran haka suna da ɗan nauyin sa ai amma shi sauran za ka ga shi fayau fayau haka lakacin ya sha jini to na suka ce fa ma fauqa abin da ake magana shine da abin da bai kai sauran ba ai fa ma asgharu min al-ba'uda suka ce wannan shine ma'anar a kamar yadda katara da ibn jarir suke cewa ai fa ma asgharu min al-ba'uda wasu kuma malamai suka ce fa ma fauqa abin da ake magana shine fa ma a'zamu minha ko abin da yafi sauran girma ba kamar yadda kake cewa wane wato karami ne sai ya ce wane fulanu saghiru sai ce na huwa fauqa zalika ai ya ma fa karamin kankanta eh wannan ne duka zai dauka amma dai abinda dai yafi kama shine anan fa ba fauka ha abinda ake magana shine abinda yafi sauro da larabawa Allah ta'ala ya saukar da larabawa Qur'ani da larabawa littafi yayi ne kuma ta yanda kuma larabawa su gani su a wajen su kuma ba'uda shine abinda yafi ko komai kankanta to Allah ta'ala yake cewa baya jin kunya ya buga misali da sauro ko abinda yafi sauro bai kai sauran ba ko ko abinda yafi sauran afwan ko abinda yafi sauran girma shine fa ma fauka Allah sai ce fa'amman labina amin, amma wanda suka yi imani fa ya'alamu na annahu alhaqqu min rabbihim sun san cewa wato wannan gaskiya ne daga ubangijinka wato sun san cewa wannan abin da ka kawo musu na misali na Qur'ani sun gane ko basu gane ba misalin abin da yake da hankali ne ko abin da bai da hankali sun san cewa wannan gaskiya ne daga ubangiji saboda sun san manzon Allah shi aminul wahayi ne amintacce ne Allah amintaccen Allah ta'ala ne a ban kasa da haka ba ka tantama wa amman ladina fi qulub wa amman ladina wa amman ladina kafaru amma da suka kafirce kafirce ma Allah ta'ala fa yaqulu suna cewa ma za arada Allah bi hada matala mi Allah ta'ala yake nufi da wannan misali wato suna faɗa dan isgilanci da kuma san su kashi da manzon Allah su kashi da abin da yake faɗa Allah ta'ala yake cewa ma yudhillu bihi al fasiq duk wanda kaga yudhillu bihi kafiran mutane da yawa ubangiji yana fatar da su da misalan da yake kawowa wa yahdi bihi kathira kuma yana shaida mutane da dama wa ma yadullu bihi al fasiqin in kaga wasu sun bace da misalan da Allah ta'ala ya kawo da dama fasikan mutane ne Allah ta'ala a nan yake faɗan cewa mumunai idan wato Allah ta'ala ya kawo misali sun gane ko basu gane ba za su ce wannan mun yarda cewa daga wajen ubangijin mu yake daga wajen ubangijin mu yake mun yarda mun yarda wannan kuma alama na mumini kenan abinda Allah ta'ala ya saukar a ban kasa ka gane baka gane ba ya shiga kanka ko bai shiga bai hau kanka ba ka dauka wannan kai ne gazawanka ne gazawanka ne yasa baka gane ba amma dai shi ubangiji abin da ya faɗa gaskiya ne kuma hukuncin da ya gaskiya ne sadaka ba daidai bane kana mumini ka ji a kawo wata doka ta musulunci ka rika jin wani kai kai wannan wato alama ne na halaka kake wato ka shiga kan turba ta halaka baka sani ba Allah ta'ala na cewa ya kuwa da suka imani istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi yace ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah yayin da manzon Allah ya kira ku zuwa ga abin da kira yiwa gare ku wato abin da manzon Allah ya faɗa mana idan muka imani da shi na rayuwa in kuma ba mu imani da shi ba shi Allah ya kira cewa wa alamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi ku sani Allah ta'ala yana sha makance tsakanin bawa da zuciyarsa wato daga lokacin da Allah ta'ala ya kawo wani misali ko doka ka fara tantama to daga wannan lokaci ubangiji zai fara sanya maka wani takunkumi a zuciyarka zaka ga gaskiya ka gane gaskiya amma ba za ka yi ba kowa ya gane wani wanda bai kai ka fahimta ba zai gane wannan gaskiya amma ba za ka wato kai wato shi shi zai bi amma kai ba za ka bi ba Allah ta'ala sai ya cika shi yace yake cewa duk wanda kaga ya bauɗe ma hanyar Allah ta'ala ta dawa fasiki ne alfasik shine alkharij an ta'atillahi ta'ala wanda ya fita daga yima Allah ta'ala ta'a duk wanda ka gani an kawo ayan qur'ani an kawo sunna yace shi bai da ba ko ya fita ya fada da bakin sa ko ya fada da wato halin sa halin sa yana aiki sana bayyana haka to wannan Allah ta'ala yake cewa wannan fasiki ne wato fasiki ne ko dai fasiki fasikanci ba ko fasikanci karami amma dai wannan ya shiga cikin fasikanci ma Allah ta'ala wannan kowa sai ya kwankwaci zuciyarsa Allah ta'ala ya zo ya ce a jefi ya kake ji Allah ta'ala ya ce kar mata su shugabanci lan yufliha qaumun wallaw amrahum ra'ah ya kake ji ka ce kai demokradiya ya halatta ya halatta muku dan haka kai kana ganin wannan shine ideal ideal of the century wato wani abu ne da ya kamata a yi a cikin rayuwar mu ta yanzu Allah ta'ala wato baka gamsu da abin da ya faɗa ba kenan Allah ya buga misalai iri-iri na cewa ga misalan kafirai ga misalan mumunai ga misalan munafikai kai ka ce duk ka je baka amince ba hasani ma kana birfafan ayoyin da Allah ta'ala ya faɗa yayin da isgilanci to Allah ta'ala yake cewa a gaya maka cewa wa ma yidillu bihi ila fasiqi yanzu wani ya kanta wata wata aya sai ta shi ayan ta rada mashi kai shi bai gani ba kuma shi gaskiya bai imani ba to wani alama ce na fasikanci amma shi su mumunai cewa suke kull amanna bihi kullu min inda rabbina wato mun imani da su duka wanda daga wajen ubangiji mu yake sun gane ko ba su gane ba wannan sun sun cewa wannan wato magana ce ta ubangiji da haka wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla wato maganar ubangijin ka cikakkiya ce ita idan wato labari ya gaya maka to gaskiya ne ba ba za ka samu ƙarya ba idan kuma hukunci ya maka maka za ka hukunci na adalci ka gane adalcin ba ka gane adalcin ba to shi ka je wurin masana su gaya maka amma dai wannan abin da ubangiji ya faɗa adalci ne in ya kaji wani yayi kisa yace a kashe to wannan adalci ne in ka ji mai mazinaci ya yi aure aka ce a jefe me yasa aka ce a jefe da da wasuwar wasu ba a ce a sa ta koyi ba saboda a kan shi nan da nan Allah ya fi kowa rahama ya fi kowa rahama kuma shi da kanshi ya ce yake cewa ma wato idan za ku kashe ku kyautata kisan za ku amma tare da haka ya ce a kashe wani ta hanyar ta hanyar wato jifa ya fi kowa ya fi kowa san da nisa ya haka kuma idan ka je wajen masu hankali mu dai za su ga maka dan nisa aka yi haka daga cikin abin da malamai ke fara na hikimomi shine yayin lokacin da ubangiji ya bashi dama ya aure sannan kuma ya kwanta da iyalinsa kwanciya ta sunna yayin da ya kwanta duk dadin da yake ji ai duka jikinsa yake jin dadin to zai zama ya dace yayin da za a mishi hukuma shi ma duk jikinsa ya zama ya samu wannan dadin ya je saboda a tsarkake shi daga wannan mummunar ta'asa da yayi kuma wannan ita ce wato tsarki ga al'umma baki da da al'umma da ta bari zina ko laifuka ya zama ya ya zama aikin su kenan a wannan society din ba su hanawa to wannan zai zama musu sharri ne a ban kasa zai kuma zama musu wato zai zama musu wato fada da juna da kuma iki juna amma da zaran wani yayi an masa wani yayi kisasi wani yayi laifi an masa kisasi Allah na cewa lakum fil kisasi hayati ya ul alba saboda haka duk yayin da ubangiji ya kawo doka musallama kar mu tanta ba mu mi kauya kar mu ce ba za mu mi kauya ba mu ce mun imani kar mu kafirci mu ce mun ji mun amince kar mu ce mun ji mun gane amma ba mu amince ba Allah ta'ala ya cince mu sai Allah ta'ala ya ce mene lokacin to mun ce uku kawai eh to karanta sai mu karanta
الذين ينصرون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
Allah ta'ala yake cewa alladhina yanquduna ahdallahi wannan ana fadan suwaye fasikan kama ce wa ma yudhillu bi wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna ahd Allah wato ba waɗanda suke bacewa wato ba wanda misalan da ubangiji ke kawo Qur'ani suke bacewa da wannan misalan sai fasikai su fasa fasikan nan kuma sune wanda suka karya alƙawarin alƙawari na Allah ta'ala min ba'di mithaqihi bayan wato an wato karfa wannan alƙawari din ubangiji ya dauka alƙawari da su cewa za su cika wannan alƙawari din wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma suna yanke abin da Ubangiji ya yi umarni a wato sadar da shi, wa yufsiruna fil ardi suna kuma banna a ban ƙasa, ula'ika humul khasiruna waɗannan su ne a sararrun mutane. Wannan wato Ubangiji ya faɗi misalan waɗannan wato fasikai, wanda suke wato dirfafan misalin da Ubangiji ke kawowa da ayoyin Ubangiji da kangara da fandara. Kaga anan sai ya faɗi abubuwa kamar haka. Na farko suna karya alƙawarin da suka ɗauka na Ubangiji. alkawari na ubangiji wannan akwai maganganu na malamai kan mata alkawari insha Allah ka zo gobe za mu magana amma dai a dukkule dai alkawari na ubangiji da bi abin da ubangiji ya ce a cika alkawari suka yi tsakanin su da ubangiji na bautan Allah wannan alkawari ne tabbas alkawari ne suka yi tsakanin su sauran mutane wannan alkawari ne tabbas alkawari ne suka za su bi manzon Allah ba su wani addini ba sai karkashin turba ta addinin manzon Allah to wannan alkawari ne tabbas to alaman wato wanda suke fasikai kafirci suke kafirce ma wato a misalin da ubangiji ke kawowa to su suna karya wannan alƙawari abinda ubangiji ya ce su yi na bautansa ba za su bauta mishi ba abinda uban- abinda ubangiji ya faɗa na umarni na abin manzon Allah ba za su yi ba manzon Allah ba wato su masu yin shirka ne sannan kuma masu kawo bid'a ne shirka wato ba za su bauta ma Allah tsantsa ba sannan kuma bid'a sun da za su kawo wasu abubuwa wasu ababen tarayya su shar'anta musu wasu dokoki wanda ba dokokin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine misali na wannan farko da sifa ta farko da aka faɗa na waɗannan fasikai sai sifa ta biyu da aka faɗa shine wa yaqwa'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abinda ubangiji ya umarni a sadar da shi abubuwa ne da yawa da ubangiji ya umarni a sadar da shi daga ciki ubangiji ya hada a raba tsakanin annabawa ba daidai bane ka ce ka yi imani da annabi Musa baka yi imani da annabi Isa ba ka raba ba daidai bane ka ce ka yi imani da annabi Isa baka ce ka ce baka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka raba tsakanin annabawa tsakanin bayan Allah tsakanin yan uwan juna manzala na cewa al-anbiya wa ikhwatul li'allat wato wato annabawa yan uwan juna ne dukkan su addinin su ɗaya ne shari'o'i ne kawai suka bambanta da su saboda ba haramun ne wani ya bambanta yanzu duk yanda kake ka ce kai karɓar yi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da zaka ce baka imani da annabi Yunus ban sa'id ko zaka ce baka imani da annabi Shu'aib ba ko zaka ce baka imani da annabi balle ba wani ya ce bai imani da annabi Adam ba kaga ai abun ma yayi tsauri kwarai da gaske asalin sa ma ya ce bai imani da shi ba to kaga wannan ya tsitsira da imaninsa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ubangiji ya ce kar a rarraba tsakanin annabawansa duk wanda ya raba to yaqdauna ma amara Allah bihi an yusala wato kaga wannan shine misalin su- waɗannan fasikai na biyu daga cikin tafsir da malamai ke yi muka zo gobe za mu ƙara budewa shine daga ciki akwai abin da ubangiji ya umarni a sata da shi na zumunci na zumunta mutane kuma suna wato raba wannan zumunta to wannan ya daga cikin kuma alamomi na fasikai wanda idan aka kawo musu ayoyin zumunta sai su ce ai su wannan wato misalin ba su gane shi ba alhali sun gane shi to fasikanci zai sassi kenan wannan shine wato sifa ta biyu da aka faɗa na waɗannan fasikai sannan kuma sai aka ce wa yufsiruna fil ardi suna kuma banna a ban kasa mabannata ne waɗannan mutane duk inda ka gan su mabannata ne babban abin da suke so ya zama ya rinjayi ya rinjaya a- a- a a rayuwar duniya shine a kangare mu Allah ta'ala wato su kamar wato mataimaka shi ɗan ne idan ka duk inda ka gan su so suke a yi ma Allah shirka so suke a daina bin banzan Allah so suke yi kuma a daina a dinga rigima ana kawo wato a- a- abin da zai jawo rigimu da juna da kuma kiki juna tsakanin al'umma a halatta riba a halatta cewa wato a ta zinace zinace a yi kaza a yi kaza a dinga kawo ɓanna a ban ƙasa kuma a hada masu mutanen kirki ko su ce kuffa to shine wa yufsiduna fil ardi Allah ce wannan ulaika humul khasirun waɗanda suka tara waɗannan suka yi guda uku wanda gobe insha Allah in muka zo za mu yi fashin baki akan su Allah ta lake ta wannan su ne asararru duk inda ka gasu babu wanda zai kai wannan mutane asara kaga aka ce suna wato karya alkawarin da ubangiji ya ya kulla da su musulunci ba za su yi musulunci ba su bauta ba ba Allah akan harsashi na koyarwar manzo Allah ba za su yi ba suna kawo bid'a na biyu abinda ubangiji ya ce kar a raba kuma suna rabawa hanta da jini tsakanin annabawa suna rabawa zumunta suna raba zumunta ba ruwan su da zumunta sun riga sun yi kuɗi sun raba sun raba kiyan da yan uwansu sannan kuma abu na uku aka ce su mabannata ne duk inda ka gansu duk hanyar shari'a shari'a ta yi dama ce sun yi hagu to waɗannan su ne asararru a ƙur'ani idan aka ce wani asararre ne to akwai wato ah, ma'ana guda uku da ake da da ake faɗa asara na farko shi zai asaran kansa ta yanda idan ya je aljanna in ya je wato ah, ah, kiyama zai zama ya yi ma kansa asaran shiga gida na- na dawwama zai shiga gida na azaba to wannan shi asaran kansa da yi asara na biyu kuma zai kuma yi asarar yan uwansa duk yayin da ya rabu dan uwansa ya shiga aljanna shi kuma ya shiga wuta to ubangiji ya raba su fafau kenan ba za su babu wani haduwa asara na uku kuma shine kuma musulmai za su gaje aljanna da ubangiji ya halitta masa kaga wannan asara ce guda uku dukkan ciki babu babu babu babu sauki babu kuma asara da ya kai irin wannan asara insha Allah ta'ala ban fara da wurba amma dai in muka zo gobe za mu tashi a wannan gaba na wannan aya mu ƙara bibiyan su da fasahohi da malamai suka yi abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba tambaya to insha Allah